بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda ya zo daidai da 26 ga watan ramadan na hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1440 daidai gashi Allah maɗaukaki ya tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke garin agare a titin sardauna muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda yake ‘yantawa ga barin wutar jahannama a wannan wata mai albarka’ ya sa wannan karatu muna yin sa ne don neman yardarsa kunga yau 26 ko shi ne jajibiyar ɗaurin karatu idan mun zauna yau gobe muka zauna mun tashi sai kuma inda kwana in allah ya kai rai baɗi to sai mu sake dawowa bakin kwana kaji wata hausa iya kwanan ka iya ranka idan ya kare a yanzu za ka kwamba ko an kwanda kai kai maka kwamba Allah maɗaukaki ya gafarta mana to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul luqman a jiya mun ajiye karatu daidai aya ta goma sha ɗaya haka ne ko matashiyarmu a yau ita ce aya ta goma sha biyu a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu baki daya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله kaji gaskiya ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه na'am ومن كفر فإن الله غني حميد na'am Allah madaukaki yace wa laqad atayna luqmana al-hikmata haqiqa mun baiwa luqmana hikma fi nasbihi khilaf shi luqman dinnan malume sun yi sabani a wajen dangantakarsa na ce dangantaka dan wane jikan wane tattaba kunnin wane an gane shine nasba wal mashhuru zance mafi shahara annahu a'jamiyun habashi shi ba balarabe bane ajami ne diyaran da ba larabci ba shine ajami ka fara daga turancin ingila shine na birtaniya ko da turancin amerika da turancin de gaulle ka san shi ka san de gaulle ka san eiffel da turancin faransa da ɗanɗan sarki ne a faransa de gaulle ka gane to da koma wane irin turanci a jami sunansa yare wanda yake tsayaye standard shine arabiya lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyu wa hadha lisanun arabiyyu mubin yarika da suke shishigi a kansu sunansu ajami'in ji Allah amma wannan alqur'ani luga ce ko yare ne balarabe mai bayani dalla dalla a fili to shi lukuman ajami ne kuma mutumin habasha kasar da dan masanin kano allah ya ji kansa da rahama ya ce asalin hausawa ya ba daga habasha ya ce har yanzu ina nan a kan bakana ba haushe ba habashi wai daga habasha hausa ta tagona to habasha kasa ce ta afirka daga na aka ciri eritrea ko irin rabe-raben nan da ake mana da duk ƙasa guda ne nan ne ƙasar da allah maɗaukaki ya zaɓa wa manzansa sallallahu alaihi wasallama lada ne bilal baƙi ne wanda bahaushe yake cewa bila babban bawa ɗan habasha an gane ko wafi nubuwatihi aidan khilafun can an yi sabani a nasabarsa ko to kuma a wajen kasancewarsa shi annabi ne ko ba annabi ba ne nan ma malamai sun yi sabani fal mashhuru kalu fal jumhuru ko in aka ce jumhur shine mafiya yawan malamai ga abin da suka ce laysa bi nabiyin li sawadi suka ce shi ba annabi bane me dalilin ku li sawadihi saboda bakin fata ne kaji bakar fata wannabiyu yajibu an yakuna fi a'la sifatil bashariyya was-sawadu naqasu shi annabi wajibi ne ya zama cikin mafi daukakar siffa ta dan adam mutum kuma ya zama baki kirin kamar na kasa amma malam mai tafsiri shehin malami abubakar mahmud gumi ya ce wa ana atbi'u ko atba'u ikramata wa sha'biya qa'ilain bi nubuwati kaji daga cikin tabi'ai an samu ikrama da ashabi suka ce lukumanu fa duk da bakar fata ne annabin Allah li'anna sawada launun yakunu hasana domin baki launi ne zai iya zama mai kyau ويكون قبيحا زي زما ممونا كما أن البياض يكون حسنا ويكون قبيحا كما يد فرار فرار فاتر ما لا تزم ميكيو أخيكم ممونا ويختلف باختلاف المنادق wanda yakan saba ne da sabanin mandika yanki kaman sashin kasa shine mandika to Allah madaukaki yace hakika ya baiwa wannan bawa nasa lukuman hikma ita ce sai malai fasara annubuwata annabta Allah ya bashi fal alif wal lam li ta'rifil jinsi daka ce al hikma al hikma suna wata makaranta ne to Allah ya ba shi hikimar nan ma'ananta annabta saboda an mata ta'arifi al'akmalu inda al'idilak wato wajen ta'arifin jinsin da ya fi kammala yayin da aka saki maganar ba a ƙayyade ta ba walwaliyu tabi'un linnabi shi wali in dai waliyi na Allah ne to yana bin annabi ne ba shehi yake bi ba don duk wanda ba wali ba ma bai shiga aljanna karka ɗauka wali wani abu ne daban mai tashi sama wanda baya cin gero ko waliyan da haka suke wa kana yufti bi ilhamin qabla bi ithati dawud ya zan yana ainihin ba da fatawa shi lukumana da ilhama da Allah ya yi masa Allah ya kimsa masa sanin tun gabanin Allah ya aiko annabi Dawud alaihi salam wa adraka bi'satahu a cikin rayuwar Luqman ya riski zamanin da Allah ya aiko annabi Dawud alaihi salam wa kaza anhu al-ilma har ma ya je koyi ilimi a wajen annabi Dawud alaihi salam wa taraka al-fitya tun daga malami annabin Allah malaminsa shi sai ya janye ya daina fatawa ta ji nagari yasa zamanin imam malik suka ce ba a fatawa a madina alhali maliku yana madina sai a tattara duk a tafi in ka san fatawa da yawa sai a tagwara kan masu fatawa na'am wa qala fi zalika sai ya faɗa shi lukuman mi yasa kamar fatawa sai ce ala aktafi idza tufitu yanzu idan an isar mun aiki ba zan haƙura ba to ga wanda ya fi shi kuma shi mai shi ma sai zauna ya tsaru wakila lahu ayyun nasi sharrun an ce wa lukuman alaihi salam wani mutum ne ya fi sharri قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا متب... إيه؟ أي الناس بري حقه وانا متم ne ya fi zama mafi sharri sai ce a shi ne wadda bai damu ba in mutane sun gan shi yana bukonan abu yana sabo ana kallonsa bai dame shi ba to ya fi kowa sharri wani wakila aka ce ya kuma fasarar wani ganace na lukumanin alhikma ɗin nan wai ma'anan hikima al'ilmu wal'amalu bihi shi ne hikima ilimi da aiki da shi shi ne hikima wala ya bakar rajul hakiman hata ya jima'a huma mutum baya wanzuwa a matsayin mai hikima sai ya haɗa ilimi da aiki da ilimi kaga wannan sai a gangara wajen malaman sunna وقيل العلم والديانة والإصابة في القول وتفسر القول أكن هكما تيوى العلم شين علمي والديانة دع الدين والإصابة في القول دكتري أمدنا فأندري شين كتر قلت ما ليت سنتي لا يجوز العمل بالعقل دون النقل إلا الفلاسفة لا يضرنك يوا لا يجوز العمل بالعقل دون النقل إلا الفلاسفة باب mai halatta aiki da hankali ba da abin da aka ciro ba hankali shi ne ka yi tunani ka yi abu naƙale kuma ka karanta littafi ƙura'ani ko hadithi ka ciro abin a nan to ba mai halatta yin aiki da hankali ya bar aiki da abin da aka naƙalto a littafi illal falasafatu sai falsafawa kalli lamba ta biyu abin da malar aliyu albami ya ce wa haza min al'adillati wannan magana da shehin malami abubakar mamud gumi ya yi tana daga cikin dalilai allaci ta dullu wadda take nuni ala anna shaykhana jumi cewa shehin malamin mu Mahmud Gumi rahimahullah Allah ya masa rahama laysa min al falasafati ba ba falsafi ba philosophers ke wala ala madhhabi man hum ala shakilati baya ma kan mazhaba ko ra'ayi ko matafiya ko mahangar wanda yake kama da falsafawa almutaawwilina sifatillahi azza wa jal masu tawili masu fassara sifofin Allah wanda ya buwa ya daukaka ila gairi muradihi ba ga abin da Allah ya nufa ba min almutakallimin kaman masu ashabul kalam su ne masu cewa Allah yana ko'ina Allah laisa bi kaza wa laisa bi kaza walau kana kaza la kana kaza irin karatun da ke cikin umul barahim tauhidi da ake koyarwa a syllabus na kasan nan na mafiya yawan makarantu na arabiya to ilimin falsafanci ne ya ce shi ne mala ya ce baya cikin waɗannan tsari wa gairihim da ma wasansu yana gyara falsafa ba daidai suke ba su ne ashabul kalam masu tawili to abinda Allah ya ce wa lukuman anishkur lillah Allah ya ce ka gode wa Allah ai wa qulna lahu anishkur lillah muka ce masa ka gode wa Allah alama adaka min al-hikma ni'iman nan da Allah na hikiman nan da Allah ya baka to ka gode masa wa man yashkur duk wanda ya gode duk abin da Allah ya baka kai godiya fa inna ma yashkuru li nafsi sani kawai yana godiyan nan ne ga kansa li'anna thawaba shukrihi lahu domin ladan godiyarsa ta sane ladan wa man kafara ni'mata kuma wanda Allah ya bar ni'ima sai ya butulce mata fa inna allaha ghaniyyun wanda duk ya kafirce ya butulci to Allah mawadaci ne an kalqihi gabarin halittarsa hamidun kuma godadde ne ai mahmudun fi sun'ihi Allah godadde ne a wajen sana'atarsa ثم شرع تعالى في بيان تكميل لقمان لغيره sannan sai Allah madaukaki ya ci gaba wajen bayanin kammala ta lukumana ga waninsa wato ba da bayani kamalihi fi nafsi bayan an yi bayanin shi kansa kammalalle ne fa inna la'ika an yukmila awwalan fi nafsi domin abin da ya dace mutum ya fara gyara kansa thumma yatani bi takmili ghairi sannan sai daru kuma da ainihin wato gyara wani faƙala sai Allah ya ce
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
na'am Allah madaukake ya ce wa in qala luqman li ibnihi ai wadhkur shine wa ibn ka ambata wa al'ummar ka ya Muhammad ka tunatar da su yayin da luqman ya ce wa ɗansa yana da ɗaya zaunar da shi yana masa wasiya ismuhu sunan ɗan mushkumin wakila al'umu فإن تربية الأبناء واجبة على الآباء تربية الآية واجبين أكن إياه ba abin gadara ba ne ka ce kana da ‘ya'ya da yawa abin da ake so kana da ‘ya'ya wace irin tarbiyya ka basu ba wai ka aihu kawai ka sau su a gari ba sufurnace ka sufurnace makwabtanka sufurnace anguwarka sufurnaci maganin ga baki daya to karka yi alfahari da irin wannan ta dole ne in ka aiku wajibi ne kuma ka zaunar da ɗan kaimar tarbiyya ba ka sauke a cikin gari ba ko ka ba da shi a tafi gabar da shi wani yin karatu ne kuma ba kudin abinci ba na sabulu ba na riga taguwa ba wando kaga uba bai ɗauki hakkin da yake kansa ba wa zai maka wannan shi ma wancan ɗin da ɗayansa yake kowa ya yi abin da yake kansa yana daga hakkin iyaye akan 'ya'yansu su ba su tarbiyya wa tarbiyatu ghairi ahli insani fardu kifaya wato mutum ya tarbiyya ta iyalan da ba nasa ba farilla ce amma ta kifaya mai isuwa in wani yayi zai dauke wa wani amma naka ba mai dauke maka illa idza lam yakun hunaka murabbin ghayra sai in ba wani mai tarbiyya wanda ba shi ba to yanzu ya zama da nakan da ba naka ba dole ka ba su tarbiyya kamar malamai masu wa'azi wani uban ya aibi ƴaƴa ya sake su a gari in Allah ya kado ƴaƴan wajen karatu suna ji sai su da dai har su je su gyara gidan tasu na fa ya ta'ayyanu alaihi sai zan wajibi akan wato wannan mai tarbiyyantarwa da iyalan da ba nasa ba ba da takadimi alihi al'asbakun fal'asba amma sai ya fara da nasa iyalan a fara da na farko marigayi sai wanda ya riga mislu kaulihi ta'ala kamar dai yadda Allah ya gaya wa annabi ya ce wa an dir ashira ta kal'akarabi ka gargadi danginka na kusa ba koma lamba ta ɗaya da ya magana ismu malaita lam ya ci dalilin sahihun sabitun an ismi babu wani dalili tabbatacce ingantacce da ya zo a kan sunan wannan ɗa na lukumanu haifu ta jidun istilafatu kathira yadda za ka samu saɓani masu yawa a wajen malaman tafsiri ƙila ismu ba zana wasu suka ce sunansa ba zana bilmuwahada wakila darana wakila al'ummu wakila mushkimu malaice unzur itikanu fi ulumin ƙur'an ka duba da itikan fi ulumin ƙur'an mujalladi na biyu shafi 391 na wa huwa ya idu wato lukumanu ya gaya wa ɗansa wannan maganar alhali yana masa wa'azi me ya fara gaya mace ya bunayya ya kai ɗana taskiru ishfaƙi ɗan ɗana ba yana nufin jikinsa ba yana tausayinsa ko mota ne ce wannan yar motar ta ko? to ya ce ya bunayya ya kai ɗan ɗana la tushrik billah kaji tarbiyyar da ake fara bayarwa ta tauhidi karka yi wa Allah shirka karka haɗa Allah da wani shirkan nan tana nan nau'i da yawa inna shirka lalle shirka haɗa Allah da wani la zulmun azim wallahi zalunci ne mai girma li'anna taswiyata bayna man yastahiqqu al-ibadata wa man la yastahiqquha wada'un laha fi gairi mawdi'a domin daidaita wanda ya cancanci abota ma da wanda bai cancanta abota masa ba sanya ibadar ne a gurin da ba nata ba fa huwa zulmun azim dan haka wannan zalunci ne mai girma kalli lamba ta nawa ta uku tabbata bil hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari ya tabbata cikin hadisin da bukhari ya fitar hadisi na 32 wa muslim da imamu muslim hadisi na 124 an abdullahi radiyallahu anhu qal lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauko allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wa'anda suka yi imani basu tudanya imanin su da zalunci ba sabai suka ce kullu ya rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu suka ce ya manzon Allah waye daga cikinmu baya zaluntar kansa kala laisa kamata kolona annabi ce ba kamar yadda kuke faɗa bane ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك wanda bai cuɗanya imaninsa da zalunci ba shine bai haɗa imaninsa da shirka ba awalam tasma'u ila qawli luqman li ibni yace ba ku ji magana da luqman ya faɗa wa ɗansa ba inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma fa awwalut tarbiya nahyu an an yaqa al murabba bil fathi fi ishraki billah tarbiyya ta farko da za a baiwa ɗa shine a hana wadda ake tarbiyyanta kada yi wa Allah shirka kowa wajibi ne ya koya wa ɗansa tauhidi wa zalika asasu bina'i tarbiyya koyar da tauhidi shine gimshiki na gina ita tarbiyya ne na'am
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Na'am Allah maɗaukaki ya ce wa wasainal insana biwalidayhi Allah maɗaukaki ya ce mun yi wasiya ga ɗan adam dangane da iyayensa i'tirabun ne ana wata magana sai wata ta shigo ciki shine i'tirabi ai jumlatun i'tiradiyya wannan ayar jumla ce ta i'tirabi fi athna'i wasiyati luqman a tsakiyar wasiyar luqman li bayani anna حق الوالدين يتبع حق الله في الرتبة an kawo wannan ne don ayi bayanin cewa haƙƙi na uwa da uba su ne walidai mahaifa biyu yana bin haƙƙin Allah daga kabewa haƙƙin Allah wato kabewa Allah haƙƙinsa shi ne ka bautata masa shi kadai ba tare da ka masa shirka ba to sai haƙƙin mahaifa kuma shi ne a kyautata musu kamar yadda za mu gani فيجب المحافظة عليه بعد حفظ حق الله تعالى واجبي ne a kiyaye hakkin iyaye bayan an kiyaye hakkin Allah ai amarnahu an yabirrahu mun yi umarni ga dan adam yayi biyayya yayi da'a ga iyayensa hamalatu ummu mahaifiyarsa ta dauke shi a cikinta fa wahanat wahanan ala wahanin sai ta shiga rauni kan rauni ai da a fadlil hamdu ta yi rauni saboda ciki wa ba a fadlil ɗalaki ta yi ainihin wato rauni saboda aihuwa wa ba a fadlil wilada wato ɗalakin shi ne bugun aihuwa ne sannan aihuwar kanta rauni uku wa fi saluhu ai fidamuhu fi amai ana yayan ɗa ne cikin shekaru biyu wa kulla lahu an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir Allah ya ce sai muka ce masa ka gode mu ji Allah kuma ka gode wa mahaifanka makoma zuwa gare ni take ai almarji amma duk da muhimmancin iyaye da yadda Allah madaukaki ya hori ƴaƴa su ɗa'a ga iyayensu to ba kowane abu ne ake bin iyayen ba sai in abun ba shirka ba ne shi ne Allah ce wa in ja hadaka la an tushirka bi idan uwa da uba suka yi ƙoƙari su yaƙe ka sai ka yi shirka da Allah ma laisa laka bihi ilmun ba abin da ba ka da ilimin cewa wannan abun ya auku akan abin da yake daidai na farilla na'am mala yace kama kala Allah ta'ala a lamba ta daya kamar yadda Allah madaukake yace wa wasainal insana biwalidayhi husna mun yi wasiya ga dan adam ya kyautata wa iyayensa wa in jahadaka litushrika bi amma an suka yaƙe ka dan kai shirka da ni inji Allah ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimin cewa wannan abun shari'a ne fala tudihum akar kai musu da'a ilayya marji'ukum makomarku gaba ɗaya da kai da iyayenka zuwa gare ni take ji Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labari da abin da kuka zan kuna aikatawa suratul ankabuti aya ta 8 fala tudihuma karkai musu da'a wa sahibhuma fid dunya ma'rufa amma ka abuce su ka zauna da uwa da uba a duniya yadda shari'a ta koyar maka ai bil ma'arufi da kyautayi albirru wasilatu shine kai musu alheri ka sadar da zumunta da su lamba ta biyu ne ko to ka dawo ko na'am lamba ta biyu muka ce ko Allah ce wa qada rabbuka ubangijinka ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iyyahu in dai bauta ne ba a wa kowa sai Allah kafin da wazan ce ai wani mai bautar iyaye ne to shirka ne ce ba a bautata wa kowa wa qada rabbuka ubangijinka ya yanke hukunci ya kuma buga hatimi Allah ta abudu kar ku bautata wa kowa illa iyahu sai shi kadai shi sa kawo damirul munfasil wa bil walidaini ihsana ya kuma yanke hukunci iyaye uwa da uba a kyautata musu imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai girman ɗaya daga cikin su ya kai kana da rai ko dukansu fala taqul lahumu uffin karin sun yi magana ka ce abbabai shi ne uku mafi karancin maganar laifi shi ne abbabai walatan harhuma kar kuma kai wa iyayen katsawa wa kullahuma kaulan karima ka gaya musu magana ta karamci ta mutunci waqfid lahuma janaha dhulli min rahma ka sauƙaƙa musu fukafukanka na tausayi saboda tausaya musu وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kace ya ubangiji na kai musu rahama tamfar yadda suka rene ni ina yaro sai Allah ya ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanya ta wadda ya karkata zuwa gare ni ay raja ilayya ko lamba ta ku kala inna ibrahima la halimun awwahum mubin hanyarsa kenan lalle annabi ibrahim mai tsamanin tausayi ne awahun mai kuka saboda tsoron allah muniba mai komawa zuwa gare shi wa qala allah ta'ala yawma naqulu li jahannama halim tala'at ranar da zamu ce wa wutar jahannama shin kin cika ne wa taqulu hal min mazid ita kuma sai ta ce har yanzu da kari وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أكساتو دا الجنة كسا دا ما ستقوا ما ستوران الله باتا دا نيسا دا سنة سنة كلنت سنة جن كنشنت يا رجي شكرا سبعين كي وجن الجنة لك لنجا جن كنشنت هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ wannan shine abin da ake wasu alkawarinsa ga duk mai komawa ga ubangijinsa mai kiyayewa man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib wanda yaji tsoron ubangiji mai rahama a fake daga shi sai Allah shine bil ghaib kuma yazo da zuciya mai komawa zuwa ga ubangiji Allah ya ce thumma ilayya marji'ukum sannan gare ni makomarku take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa fa ujabikum alaihi in muku sakamako a kansa imma bi thawabin in kana khaira sakamakon ko dai a bada lada in abin da kuka yi na alheri ne aw bi iqabin ko ai muku sakamako da uquba in kana sharran in abin da kuka yi sharri ne ثم رجع السياق إلى كلام لقمان لابنه sannan sai siyaki wato zirin qur'ani ya komo bayani akan maganar luqmanu wasiyarsa da yake wa ɗansa faƙala ya ce ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi safra fatakun في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله نعم إن الله لطيف خبير يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد وقصد في مشيك واغضب من صوتك هكا إن أنكر الأصوات لصوت الحميد na'am Allah madaukaki ya ba mu labari dangane da abin da Luqmanu ke gaya wa ɗansa yace ya bunayya ba ya ce masa la tushrik billahi ba a can sai aka yi itirafi da wata jumla to yanzu ya koma za a dora ta ji qur'ani ya bunayya ya kai ɗana innaha ay khislatun sayyi'a kowace irin mummunan ɗabi'a in taku mithqala habbatin min khardalin in ta kasance kaman girman ƙwayar gadagi ka san gadagi ka sani ko menene eh ba ni shayin ko wada Allah gadagi ciyawa ce ba kai ciyawa ba ko to ƙwayar gadagi wannan yar kankanwa kamar atom take ka gane to idan mutum ya yi laifi gwargwadon wannan kwayar gadagi din fatakun fi sakhratin kuma wannan kwayar gadagin ta kasance a cikin wani falalen dutse aw fi samawati ko a sama yaje ya shiga yayi aw fil ardi ko cikin ƙasa ai fi akhfa makanin min zalika ko ma abun da yafi wannan buya ya ci bi Allahu wallahi sai Allah ya zo da wannan laifi fa yuhasabu alaiha yayi hisabi akai kama kalan lawo ta'ala kalli lamba ta ɗaya daga ƙasa ya ce tamfar yadda allah maɗaukaki ya ce wani ba'ul mawazin alƙisɗal yau milkiyama falatu bilamu nafsun shai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin kaga ta da ataina biha wa kafa bina hasibin allah maɗaukaki ya ce wa naba'ul mawazin alƙisɗa liyawmin qiyamah za mu ajiye mizani sikeli na adalci a ranar alkiyama nan a dora alheri na mutum nan a dora sharri na mutum in ya yi balance in wani ya yi rinjaya fa man zakulan mawazinu fa ula'ika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ula'ika alladhina khasiru anfusahum fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ce ba wata rai da za a zalunce ta wani abu komi da dai kotu ne ta adalci ba irin ta duniya ba ne in kai aika aikar ka tafka ta sai mai big week ya zo babban lauya ya ce faɗa min gaskiya abin da ka yi ni na san yadda zan kare kuma za ka karo a tsarin mulki ne mulki to constitution din ba na Allah ne inda za a yi magana da ƙur'ani da suna kayi saka kawo wani lauya ba zai yi ba wa in kana mithqala habatin min khardalin idan abin da mutum yayi ya kasance gwargwadon kwayar gadagi a taina biha Allah ce sai mun zo da wannan abu wa kafa bina hasibi lalle mu mun isa mu zama masu bincike masu hisabi Allah ka mana mai sauki na'am ina ne sama ne ko ya ci bi halla wa kadhalika kislatul hasanati haka ma in mutun yayi abu mai kyau ko mun karanta sa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran shi ma yara fa yusibu alaiha sai a bashi lada akan inna allaha latif lalle Allah mai tausa mai tausasawa ne bi istikhrajiha saboda fitowa da wannan abin da yi sabirun masani bi makaniha inda take wa miqdariha kuma ya san gwargwadonta to kaga bayan ya mar magana akan shirka ya koya masa tauhidi zami sai sallah awwal ma yajibu ala al-mukallifi tasihu imani sai ce ya bunayya ya kai dana aqimis salata wa'mur bil ma'ruf ya kai ɗana ka tsayar da sallah ka kuma yi umarni da abin da shari'a ta sani wanha anil munkar ka hana abin da shari'a take inkari shari'a kaga wannan aiki al'amur bil ma'ruf wannan hayanil munkar duk wanda ya da wannan layin zai ga bala'i za a iya kashe shi za a tsangwame shi za a duka shi za a masa kazafi za a masa sharri in dai gaskiya kake fada shi yasa sai Allah ya ce wasbir ala ma asabaka kai hakuri bisa abin da ya same ka min al'adha na kangwama bi sababil amri wan nahyi saboda dalilin umarni da hani da kake kama qala Allah ta'ala ko wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai hakuri ya Muhammad bisa abin da suke fada ka kaurace musu kauracewa mai kyau suratul muzammil aya ta 10 wa ƙala ta'ala Allah madaukaki ya sake cewa wasbir wa ma sabruka illa billah kai haƙuri haƙurinka bai kasance don kowa ba sai don Allah wala tazan alaihim kada kai bakin ciki a kansu wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun kar ka zan cikin kunci a ranka dangane da makircin da suke yi inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da masu tsoronsa wallazina hum muhsinun wanda suke kyautatawa a suratul nahl aya ta 127 zuwa da 8 wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin kai hakuri lalle Allah baya tozartar da ladan masu kyautayi in dai abin da kake yi don Allah ne to wallahi ladan ka yana da kuma komin daren dadewa sai an gane abin da kake gaskiya ne don haka ya ce masa ya bunayya aqimi salata ya kai ɗana ka tsaye da sallah wa amir bil ma'ruf wa amur bil ma'ruf kai umarni da abin da shari'a ta sani wanha anil munkar kai hani akan abin da shari'a take yi wasbir ala ma asabaka kai hakuri bisa duk abin da ya same ka inna zalika lalle wannan abu almazkuru da aka ambata min azmil umur suna daga cikin abubuwan da ya kamata a yi azama a kansu ai ma'azumati hallati yuzamu alaiha ababai wanda ya kamata a yi azama a kansu liwujubiha saboda wajabcinsu wa fuhima min hadha kaje da karatu wa fuhima min hadha an fahimta daga wannan anna man lam yuqaddim nafsahu bil amali duk wanda bai gabatar da kansa akan aiki ba la ya'idu ghayrahu ba zai iya wani wa'azi ba sai ka tsaya can ka tsayu kafin kuma ka kira wani ya amsa al'amru bil ma'ruf umarni da alheri wan nahyi anil munkar da hana munkari wa anna al'amra bil ma'ruf haka ne lalle umarni da aikata alheri da kuma hana abin ki fardu kifayatun fi kiyanil umma farilla ne ta kifaya a kasantuwar al'umma wala budda liman kama bihi min at-tahammuli was-sabr babu makawa duk wanda ya dau wannan aiki na alheri to sai ya dauki nauyin dawainiyarsa da hakuri ala azan nasi bisa tsangwama ko cuta ta mutane thumma la budda min tasfiyatil badili sannan ba makawa kuma sai an tsarkake abin da yake boye wa huwa qawlu wala tusair khaddaka linnas wato kada ka ainihin kauda kanka in ka zo ka ga mutane wanda ba su ma ba ko ka raina su sai ka dauke kanka kuma watakila su Allah yake so dan ba su da abin da za su baka ko ba su da abin duniya to kai ba ruwanka da su to wala tusair khaddaka linnas kada ka kawar da kanka ga mutane la tamil wajhaka anhu kaji ko takabbura karka kawar da kanka ga barin mutane dan girman kai wala tamshi fil ardi maraha karka tafi aban kaza kana mai tamaka ko kana mai bade shine kuyala'a ba a san made a tafiya inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin lalle Allah ba san kowane mai takama mutabakhtirun fi mashyihi mai takama a tafiyarsa fakhurin kuma mai yawan alfahari ala nas yana mutane alfahari bi nafsi yadhunna anna isbaga ni'amat dunyawiyyati min muhabbati Allah ta'ala lahu saboda yana zaton Allah ya bashi duniya ya bashi mulki ko ya bashi dukiya to wai wannan yana nuna cewa Allah yana son sa ne ba haka bane wadhalika min jahili wannan jahilcin sa ne kawai fa inna Allah asbaga ni'amahu ad-dunya 'ala al-kafir al-jahili ai Allah ya bada ni'imar sa ta duniya akan kafiri wanda yake jayayya da Allah da annabawan Allah fa yanbaghi lil mu'mini alla yatakabbara ala ibadi ya dace ga mu'mini kada ya girman kai ga bayin Allah bayan ya gama wannan sai ce waka sidfi mashika ya ce ɗana in za ka dinga tafiya to ka taƙaita tafiyar kar ka yi sauri buzir-buzir kar kuma ka yi sanda ka tafi tsakanin sauri da sanda shi ne alƙasar waka sidfi mashika ai tawassat fihi ka tsakaita bainar dabibi wal isra tsakanin saibi da kuma sauri wa alaika ai ilzam as-sakinata wal waqar kuma yazan kalizimci nutsuwa da lura waghdud min sautika kuma in zaka dinga magana ka dinga sauƙaƙa murya kar ka dinga kar kana magana a nan na can gina ne aji magana ka ji ai wani ne wannan to ka rage sauki qur'ani yace waghdud min sautika ai isbib min sautika kai maganar ka kasa kasa inna an karal aswat mafi munin sauti a cikin muryoyi ai akbahuha mafi muni la sautul hamir shine sautin jaki lamba ta biyu ne ko to akhraj al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fi hadisi cikin ingantaccen littafin sa hadisi na 3303 wa muslim fi sahihi shi ma imam muslim ya fi a ingantaccen littafinsa hadisi na 2729 an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga imamu abu huraira Allah madaukaki ya ƙara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi minash shaitan idan kuka ji wato jaki yana kuka to ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga shaidan fa innahu ra'a shaidan shi jaki shaidan yake gani sai wannan kukan nasa na aina hiqahu lima fihi min al-ulu al-mufrid min ghairi haja saboda jaki in zai kuka yana daga murya da kyau shine mufrid babu kuma wata bukatar haka ولو كان شيء يهاب لصوتي لكان الحمار in akwai abin da za a ko a tsoracin sautinsa shine jaki awwaluhu zafiru farkonsa kakatu wa akhiruhu shahik karshe kuma ya fara ya kare da kuka kawai tsoron yake jaki ke fahiya tu'zi udhnal jalis kukan jaki yana cutar da kunnan wanda yake kusa da shi yana zaune wa tubayyinu khiffatal aql kukansa yana nuna saukin hankalinsa hankalinsa sama sama ne wal mana kun mutawassidan fi mashika abinda wannan aya ke koyarwa in za ka yi tafiya ka tsakaita ta karka yi sauri karka tafi da kyar wa fi kalamika haka maganar kama kai kasa kasa fala tu'zi ahadan kada ka cutar da kowa wala tattasim bi sifati arin ta ainihin wato aibu huna akhiru kalami luqman libni wannan shine karshen maganar da luqman yayi wa dan sa qadishta bal alal aqidatu sahiha magana ta kunci aqida ingantacciya wa hibzi huquqin nasi da kiyaye haƙƙin mutane karka daga murya maganar da zai ta damu mutane wa husnul adab da kyautata wato ladubba to wannan kuma matashiyar karatu na gobe ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu kafin aje ga sauran bayanai da kuma karanta tambayoyin da suka sawwaka a nan ta hannuna akwai tallafin marayu da aka kawo da farko wani bawan allah ya aiko da kudi naira dubu biyar ta akawun dina ya ce a bayo kwamitin a bayo marayu gasu kuma an ciro kudin alhaji aminu gasu sannan wata bayar allah ta ba da turmin zani da kudi naira ɗari biyu gasu na alhaji aminu sannan wata bayar allah ma ta ba da ɗari biyu har ila yau kuma wata ma ta ba da naira arba'in sannan wani ma ya aiko da kudi naira dubu hudu yanzu gashi ya ce a baiwa kwamitin marayu wata baiwar allah ta ba da kaya na mata da kuma kudi naira dari wani bawan allah ya ba da naira hamsin wani bawan allah ya ba da kayan maza set biyu wata baiwar allah ta ba da naira hamsin wani bawan allah ya ba da kayan yara set ɗaya na maza da kuma kudi naira ɗari biyar wani bawan allah ya ba da kayan yara set biyu wata baiwar Allah ta ba da kayan mata set biyu da hijabai da kuma na kayan maza wani bawan Allah ya ba da set ɗaya na maza na yara wata baiwar Allah ta ba da kayan mata dogaye set biyu wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyu wata baiwar Allah ta ba da turmin atamfa wata baiwar Allah ta ba da warwaro set biyar wata bayar Allah ta ba da kayan maza da na mata set daya wata bayar Allah har ila yau ta ba da dan kunni set shida wata bayar Allah ta ba da dan kunni set uku wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar wata ma ta ba da kuɗi naira ashirin wani bawan Allah ya aiko da kuɗi gashi yanzu naira dubu uku wani ya aiko naira 200 shi kenan ko to iya dai waɗanda aka gabatar kenan a yanzu haka kafin a gabatar da sanarwoyi akwai shi sakataren kwamitin marayu yana da ɗan jawabin da zai yau ma a ɗan minti biyu zuwa uku malar rami madaki sai ka maso
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a tare da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yi wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yabo a muna addu'ar Allah ya amshi ibadunmu na wannan wata na Ramadana da muke ciki a saƙon da muke so mu isar shi ne dangane da abin da ya shafi tallafin marayu wannan karan mun samu a karancin abubuwan da za a taimaki marayu da abincin da za su ci musamman a ranar sallah wannan ya sa ana da bukatan 'yan uwa duk wadda yake da wani abu a jikinsa ko a gida ko a account dinsa ya duba Allah ya kawo gudumawarsa ‘yan agaji su kewaya du gaba ɗayansu su karɓi fi sabilillahi a hannun al'umma saboda a ranar sallah su ma marayun su ci abinci kamar yadda kowane waɗanda iyayensu suke raye suke samun su ci abinci cikin walwala da farin ciki rashin abincin ranar sallah na tunawa marayu da ganewa cewa lalle mahaifinsu ba sa tare da shi kuma baya fadin duniya kamar wani gida da muka kai abinci shekaran da ta gabata yaran gidan tsalle suka rinka yi ashe babansu zai kawo musu abin da za su ci da suna tunanin haka za su wuce babu cin abinci da haka kwamiti ta zartar ana neman dukkan 'yan uwa a ko'ina kowa ya sa dukiyarsa mu gudu tare mu tsira tare akwai marasa lafiya da ake bukatan a taimake su sun kai kala biyar akwai mai matsalan idanu akwai mai matsalan kansa akwai jinya daban-daban ana so a hada da wannan a tallafa ma waɗannan bayin Allah a ceto rayuwarsu ta fuskar nema musu lafiya kuma ana bukatar lallai-lallai mu gudu tare mu tsira tare kar kowa ya bar nan bai sa abin da Allah ya kore masa ba gwargwadon hali kuma dan neman yardar ubangiji da fatan Allah ya mana jagora Allah ya ainihin raya waɗannan marayu bisa ni'ima da kwanciyar hankali kamar yadda masu iyaye suke ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yayensu muna fatan kowa zai sa gudumawarsa da nufin neman yardar Allah da fatan Allah ya mana jagora wasalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam wa rahmatullah sakatare malam rabi madaki to yanzu kan agaji an ba da umarni da azaga a karko dama wani ya ba da shawara cewa a yi irin hakan tun shekaran jiya wani bawan allah ya biyo dan agaji naira 500 ko kuma ya kawo mimika sa sannan akwai wani ma yanzu lokacin da malam rabi yake jawabi ya aiko da naira 100 sannan kuma wani ya aiko naira 2000 da duk gaba daya allah saka musu da alkhairi wannan sanarwa ne daga hukumar makarantar sheik ibrahim ba mai shinkafa bangaren nazari da firamare da kuma sakandare da ma bangaren tafizar kur'an da ke daura da gidan marigayi gida ɗaban biyu a kasuwar kaji azare suka ce hukumar makarantar tana sanar da al'ummar musulmi cewa za ta fara sayar da fom ɗin ɗaukan ɗalibai ta fara kenan tun ranar litinin 20 ga watan nan da muke ciki zuwa lokacin da ya ƙare a matakai kamar haka nazari 1 za a sai da fom guda 40 akan kowane ɗaya naira 500 primary 1 su ma guda 40 ne kudin fom 500 jss 1 guda 10 fom 1000 jss 2 guda 10 shi ma kudin fom 1000 jss 3 su ma gurbi 10 ne ana sai da fom din akan dubu daya za a iya samun fom din a harabar makarantar da ke kusa da masallacin juma'a da ke kasuwar kaji ko kuma bangaren da ke kusa da gidan marigayi shi gida ɗabambiyan tun daga karfe tara na safe zuwa goma na safe don neman ƙarin bayani a tuntubi lambobin waya kamar haka sifili takwas sifili shida bakwai hudu takwas ɗaya tara biyu takwas ko kuma sifili takwas sifili uku shida hudu ɗaya bakwai ɗaya biyar uku wannan kenan har ila yau dai ita wannan makaranta ta shek ibrahim ba mai shinkafa ta ce a sanar da malumai waɗanda suka karanta suke da takardar shaidar malanta mafi karanci wato nce kenan yanzu cewa tana buƙatar waɗanda suke da sha'awar koyarwa a wannan makarantar kuma ɓangaren waɗanda suka ƙware a fannin alkur'ani da hadis da tauhid da fikihu da, da arabic language larabci da turanci english language da mathematics da primary education studies da social studies da fine art da phe da agricultural science da basic science da computer studies da kuma yaren hausa hausa language duk wanda ya san ya kware kuma ka'idar shi ne mutum ya zama yana da nce kuma yana da kwarewa a harkar koyarwa sannan kuma yana da lokacin da in aka dauke shi wannan aiki zai iya sadaukar da kansa wajen gudanar da aikin koyarwa a wannan makarantar sannan kuma mutum ya kasance a sunna ne dukkan za a iya gabatar da takardar neman koyarwar daga to za a yi har lokaci ya kare zuwa yau ne juma'a 31 amma za a ci gaba duwadda yake da sha'awa sai ya rubuta takardar ya kai harabar makarantar da ke kusa da masallacin juma'a na sheikh mahmud gumi ko kuma wadda ke bangaren makarantar da ke kusa da gidan marigayi gida da biyu a kasuwar kaji tun daga karfe tara zuwa goma na safe a kowane lokaci ko kuma a buga lambar waya sifili takwas sifili shida biyar biyu bakwai tara sifili shida tara wannan dai shi ne wato sako daga makarantar ta sheik ibrahim bawa mai shinkafa malam mai wannan tambaya tana cewa malam wai me hukuncin wadda ya yi tarawi wato ashiyam kuma ya yi shafa'i da wuturi sannan ya tashi ya tafi ya yi tahajjud shin yin haka akwai laifi
kafin ya je ya dora tahajjudi sai ya raka a daya ya je ya bude wancan shafa'in a wato wuturin da yi sai ya dora saboda manzon Allah ya ce salatul laili masna masna sallan dare raka bibbi ne idan ɗayan ku ya ji tsoron wayar gari ya yi raka a ɗaya taimar wuturin abin da ya sallata
wannan yana cewa don Allah malam kamin bayanin fidda kai ina da yara bakwai ya zan fitar musu
kowa mudu ɗaya kamar yadda ka fidda wa kanka sa'i ne haka ne mudu kwata ne sai an haɗa mudu hudu kwarai da gaske sa'i kamar cikin kwanan sha shi ne
yau yana cewa malam ya ake taimama ne a aikace don allah malam ka yi haƙuri ka mana bayani wannan ya ce wai malam yaya hukuncin ajiye kare a gida wai saboda gadi ya halatta
mai wadda ta ce malam matar da take itikafi sai jinin haila ya zo mata ya za ta yi sai ta fita ta koma gida in jini ya yanke sai ta dawo ta dora
wanda ya ce malam tambaya ta ita ce wai ba kyau mace ta bi masallaci kuma ko da masallaci yana gefe da ita ne wato shi yana ta arewa kuma ita suna ta kudu
babu laifi inda za ta ji sautin masallacin ta bi ba hana ta ba
dole tana cewa malam ka yi haƙuri ka amsa min wannan malami dai ina al'ada yana min wasa ne na farko kamar alamarsa a jikina na ga to da na duba sai na ga ba komai to sai na ci gaba da sallah ban yi wanka ba sai bayan kwana hudu sai na ƙara gani irin wancan shine nake so a warware min matsayin azumina da sallah na waɗannan kwanaki
kuma bayan wajen ta gani to wanne ta gani kenan tambayar ne ba a rubuto ta daidai ba ko ta ce ta ga kamar shi ne to shi je jini idan ya zo an tabbatar da shi ne ai shi yasa ake cewa mata in za su kwanta su yi amfani da auduga domin su gane tsarkinsu ko rashin tsarki abu yauwa in sun tashi sai su duba yauwa kaga idan suna yin haka zai rage musu saukin ganewa al'ada ya zo ko bai zo ba sannan in sun saba ma dama sun san lokacinsu kuma in sun saba sun san irin alamun da suke ji in dai jini ya zo to ya hana ibada in babu jini an wanke in tsakaninsu akwai kwanakin da bai kai takwas ba to za a cika shi a na baya in ya wuce kuma to wani jinin ne na daban
wannan ku yi haƙuri sai gobe duk da cewa gobe za a rufe wannan karatu insha Allah kuma sai baɗi jama'a su zo da wuri akwai za a yi karatu kuma ɗan yi jawabai inda sarari sai a ansa ɗan tambayoyin da suka sauwaƙa sai malam masu neman taimako kamar yadda aka yi bayani takardu suna nan ina jin takardun neman taimako sun fi ɗari daga ciki akwai wani yaro yana zuwa wannan gurin tafsir ɗin maraya ne ya ce don Allah shi abinda yake nema shi ne keken guragu yana da shi amma fa ya tsufa ba yadda zai kuma ga shi yanzu makarantar da zai ci gaba da ita tana da nisa shi ne yake so ko da wadda Allah zai taimaka masa ah, shi keken guragu yake nema sannan kwarai da gaske da kuma wata baiwar Allah ta ce ita ma mareniya ne tana neman kyautar alkur'ani ne domin ta rika karantawa eh to ala to ga ga ga adireshin sa yaron insha Allah shugaba ya magana shara masallacin idi wa to akwai sannan akwai aikin gyaran masallacin idi da aka ce a sanar gobe insha Allahu jama'a su bada haɗin kai wajen zuwa gyaran masallacin idi a can GRA wadda kuma mutane su je da kayan aiki kamar fartanya da su banjagara da sauransu banda wannan malam akwai wasu bayan Allah da suka rubuto cewa a sanya su a cikin addu'a kwanakin baya su ɗalibai ne na makarantar legal misau wadda sakon har ya je ga hukumar makarantar wadda ta nuna cewa bata ji daɗin wannan abu ba kuma har aka zo ake bayani a wani guri na neman addu'a sun ce a faɗa wa waɗannan ɗalibai in dai har da gaske ne akwai hanyoyin da za a bi a sanar da hukumar makaranta ta ɗauki mataki akan malamin da aka ce yana cutarwa da sauransu don haka duk wanda ya san akwai irin hakan akwai sun san akwai a student affairs department akwai kungiyar su ta ɗalibai SUG da sauransu su wasu daga cikin malaman ne suka zo suka yi bayani suka ce da Allah a sanar irin haka bai dace ba a tsarin makaranta tunda akwai gunda in an kai za a ɗauki hukunci wato za a ladabtar da duk malamin da yake haka don haka masu irin wannan in sun san da akwai su bi hanyar da ta dace ko da ta kungiyoyinsu na ɗalibai su sanar da ainihin hukumar makaranta za ta ɗauki mataki kamar yadda aka sanar da ni cewa a yi bayani a irin wa'annan ɗaliban sai a zo a
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين